بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi shida ga watan jumada al'akhirah shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine shida ga watan hudu a shekara ta 2014 a ci gaba kuma da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin rayuwarsa da darussan da muke dauka daga ciki daga littafin ar-rahiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi makon da ya gabata mun gama abin da malamin ya rubuta ko mun gama karanta abin da ya rubuta mana dangane da wasiƙo da manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga sarakuna da shugabanni na ƙasashen larabawa da wajen ƙasashen larabawa da irin tasirin da suka haifar a wurin waɗanda aka tura wa takaddun abin da za mu shiga yau shine abin da malamin ya sa suna annashatul askari ba da sulhul hudaybiyah wato lamurin da suka auku na 'yan yaƙe-yaƙe ko wato wata harka ta soja ma'ana dai harkar yaƙi da ta auku bayan sulhun hudabiya ya fara da farko ya ce ghazwatu al-ghaba au ghazwatu zai qarad wannan yaƙi ana kiransa ghazwatu al-ghaba wato na jeji ko kuma ghazwatu zai qarad wata rijiya wani wurin shan ruwa da ake ce mazu qarad da zai shigo mana cikin labarin insha Allah an sama wannan yaki suna saboda alakarsa da waɗannan wurare ya ce hadhihi alghazwa harakatu harakatu mutaradatin ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan yaƙi ko gazuwa an kira ta gazuwa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita duk da ba aikata komai ba mutum ɗaya ne abin daga farkonsa har ƙarshe sai juyowa da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da sauran sahabbai da suka bi shi a wace wannan harka ce ta mutarada ta bin kafirai wata fasila ko wani yanki ne na ƙabilan bani fazara mutara da shi ne ka bi mutum a baya don ka kama shi idan ya gudu shi ne mutara da daga tara da ka kore shi ma'ana amma an ce mutara da kai kana binsa don ka kama shi ko don ka yaƙe shi to abin da ya auku kenan ga wannan bangare ko wannan yanki na ƙabilan banu fazara wadda qamat bi amalil qarsana wanda suka yi wani aiki na kawo hari fi liqahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin wato raƙuman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam liqahi shine al-ibil al-hawamil zatil laban duk raƙumi wanda suke masu ciki kuma suna shayarwa shi ake ce maliqah to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tarin raƙuma masu irin wannan sifa din sai su wannan kabilan banu fazara din suka kawo musu hari asalin karsana shine piracy abinda ake cewa kaiwa abubuwa hari da kuma fashi fashin da ake yi musamman a ruwa amina ji ana faɗin masu fashi a ruwa ɗin nan ko suna satar ko mai ko makamancin wannan to su ake ce ma alƙarasina shine aikin piracy to waɗannan mutane sun zo sun kawo hari ga raƙumin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don a yi musu fashi a kwashe su wahiyar awwalu ghazwatin ghazaha rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ba'dal hudaybiya shine yakin farko da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bayan yaki bayan sulhun hudaybiya da ya gabata wa qabla khaybar kuma kafin yakin khaybar mashhuri wanda shi ma zai zo mana ذكر البخاري في ترجمة باب أكو في ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث al-imam al-bukhari a cikin sahihinsa ya sanya a cikin unwanin da ya sa taken da al-imam al-bukhari yake sanyawa babi babi shi ake ce ma tarjama tarjama nan ba fassara ake nufi ba tarjama ana nufin al-imam al-bukhari ya ce maka babun fi kaza wa kaza shi ake nufi tarjama wato sanyawa babi suna ya sa cewa annaha cewa wannan gazuwa din kanat qabla khaybara bi thalathin an yi ta ne kwana uku kafin ko aishe ko na'am kwana uku kafin fita yakin khaybar thalathin nan ba shekaru ake nufi ba ana nufin kwanaki warawa dhalika muslimun musnadan min hadithi salamati salamata ibn al-akwa al-imam muslim kuma ya ruwaito shi da isnadi me bambancin waccan maganar da wannan cewa al-imam bukhari zakara ai zakara mu'allaqan kamar da ya saba wani lokacin yakan faɗi a unwani yace babi kaza da kaza an ruwaito ko kalawa ne cewa wannan yaƙi ya kasance kaza da kaza ba tare da ya faɗi isnadin ba kamar yace qala ibn abbas qala ibn umar da makamancin wannan ana ce masa hadisi ne me mu'allaq mu'allaq shine abinda ko hadisin da aka shafe farkon isnadin sa aka faɗi iya sahabin aka ce wane ya ce ba tare da koro isnadin ba to shi yasa malamin yake cewa amma muslim ya ruwaito shi da isnadi shine musnadan musnadan ai ghairu mu'allaq al-imam muslim ya ruwaito shi musnadan min hadisi salama ibn al-aqwa daga hadisin salama dan al-aqwa salama ibn amr ibn aqwa au ibn amir ibn al-aqwa وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الهديبية ما في يوم ما لمي daga cikin malaman ambatan yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sirar manzo sallallahu alaihi wasallam sun ambaci cewa wannan yaƙin an yi shi ne kafin sulhun hudaybiya amma malamin yace wa ma fi sahihi asahhu mimma dhakarahu ahlul maghazi abin da ke cikin bukharin nan shi ya fi inganci fiye da abin da su masu mato malaman sira da tarihi suka rubuta saboda dai a kwarjini da darajar da al'imamul bukhari ke da ita da kuma abin da ɗaukan makansa na fitar da hadisi ba kowanne hadisi ba na fitar da hadisi hadisi ingantacce ya ce wa kulasatun riwaya ce in ka tattara waɗannan riwayoyi a dunkule ga yadda sakamakon da za ka samu a ciki yake an salamatu bin al-akwa daga salamatu bin al-akwa wanda shine batali hadhihi al-ghazwa shine gwarzan wannan wato yaki din annahu qala yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi dhahrihi ma'a gulamihi rabah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura raƙumansa tare da rabah wani daga cikin yaransa yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin bayi wa ana ma'ahu ni ina tare da shi rabah din in ji salama ibn al-akwa bi farasi abi talhata ni ina tare da dokin abu talha falamma asbahana yayin da muka wayi gari idza abdurrahman al-fazari sai ga abdurrahman al-fazari dan kabilan banu fazara din can qad aghara ala adh-dhahri sai gashi ya kawo waɗannan raƙuma hari nan ce zahar ana nufin abun hawa yawa ya kawo waɗannan abun hawa hari fastaqahu ajma'a sai ya kora su baki ɗayan su ma'ana ya tafi da su ya sace su baki ɗaya wa qatala ra'iyahu sai ya kashe shi wannan wato ra'i din mai kiwon fa qultu sai nace ya raba khudh hadha al-faras fa ablighu aba talha yace kai abu kai rabah in ga wannan doki je ka kai wa abu talha wa akhbir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma labari ga abin da ya auku ga abin da ya auku thumma qumtu ala akamatin sannan sai na haukan wata jigawa wastaqbaltu almadinata na fuskanci madina fanadaitu thalathan nayi kururuwa sau uku ya sabaha ya kai can safiyan nan taku an kawo muku hari wannan shine abin da laraba suka saba yi idan an kai hari sai a zo bakin gari a haukan ganuwa shine akama wato saman ganuwar ginin ganuwar gari ko kuma jigawar da take kusa da gari saboda tudunta ya hau kai sai a yi kururuwa a yi ihu a daga sauti amma ba irin ihu na haka ihu da ake cewa ba haka ba ma'ana ya faɗi magana ce ya sabaha tunda da safe ne ita yau kun wayi gari fa da wani abu ma'ana safiyan nan taku an kawo mata hari ko an kawo muku ku hari a wannan safiyar taku thumma kharajtu fi atharil qaum sannan sai na fita ina bin diddigin waɗannan mutane armihim bin nabli ina harbin su da kibiya wa artajizu ina rera waka nato ina waƙe aqulu ina cewa khudha anabnul aqwa wal yawmu yawmur rudda ku karbi wannan ma'ana yana harbi yana cewa ku ungo ga wannan kibiya ni ne ibnul aqwa ku karba daga gare ni wal yawmu yawmur rudda wannan rana kuwa ita ce ranar kaskantattun mutane ar-rudda jam'in radi duk da malamai sun tattauna wajen ra'ayi hudu wajen me ake nufi da wannan kalma ta ar-rudda abinda ibnu hajar da yake cewa ko ɗaya daga cikin mashhuran maganganu na ma'anarta shine in an ce ar-rudda jam'i ne na radi radi kuma shine al-la'im la'im ma'ana mutum da yake makaskanci saboda rowarsa kamar da bature ke cewa min mutumin da yake baya son ya bada abin hannunsa suna cewa asali ana kiran marowaci ko makaskancin mutum da wannan suna saboda rowar da suke da ita idan sun zo da safe misali suna son su tatsi nonon raƙuminsu su sha to saboda rowa ba za su tatsa a cikin ƙoƙo ba yadda maƙotansu za su ji cewa yau an tatsi a nono bari mu je mu roƙa a bamu ma'ana waɗanda ba su da shi da haka sai zo ya sa bakinsa a jikin raƙumin ya tsotsa shi sa a ya zama rabi ma'ana mai shan nono mun gane abin amma ba mai shan nono daga bakin wato uwarsa ba saboda shi jariri bane a'a mai shan nono daga bakin hantsar raƙumi domin kada a ji cewa yana tatsa a cikin ƙoƙo don kar a zo a roƙa shi yasa sai zama la'imi mai yawan rowa mun gane to shine abin da suke nufi a sai ce fa wallahi na rantse da Allah ma ziltu armihim ban gushe ba ina ji ina harbin su da kibau wa a'qiru bihim ina harbin abun hawan nasu in an ce a aqarahu ma'ana an harbi kana kan abun hawa sai a kashe abun hawan kai ka fado ya danne ka shine uqur mun fahimci wannan shi ma yace fa idza raja'a ilayya farisun ma'ana minhum nan bai kawo minhum ba cikin a muslim akwai fa idza raja'a ilayya farisun minhum wato min daga waɗancan su abokan gaban in wani mai doki ya juyo baya don ya same ni ya ce jalastu sai in zauna fi asli shajar wato a gindin wata bishiya sun tuhu sannan sai in harbe shi fa nan ya sa fata affartu bihi amma yadda yake a muslim fa'aƙartu bihi ne fa'aƙartu bihi kuma wani shine daidai shi ma sai in harbi dokin sai shi ma ya faɗo akan mutumin da yake kansa kamar da al'imamun nawawi yake fassara wannan a aƙiru ɗin yake cewa ai aqtulu markubahum wa aj'aluhum rajilina bi uqri dawabihim ma'ana mutum yana kan dokinsa sai a kashe dokin sai dokin ya faɗo ya danna mutum mun gane wannan to shine abin da ke nufi da uqur sai yake cewa hatta idza dakhalu fi tadayuqil jabal alautuhu sai da suka je wurin wani wuri a inda wato dutse ya yi kunci ma'ana hanya ta kuntata gare su alautu hussein na haukan dutsen faja'altu uraddihim bil hijarati sai na rika jeho su kasa shine uraddihim ay arudduhum wa unzilhum min fawqil jabal fayaskutun wahidan ba'da wahid abinda ke nufi kenan ina jeho su ɗaya bayan ɗaya ina harbin su amma wannan harbin ba da kibiya ba da me da duwatsu sai ɗauki dutse yana jifansu suna faɗowa da kan wato saman dutsen ba sa iya zarcewa a riwayar muslim wannan ya zo ne a cikin kutubul magazi shine uraddihim amma a yadda yake a muslim ba armihim ne wato ina jifan su bil hijarati da wato duwatsu duk dai ma'anarsa daya in an ce uradihim ina jifan su ina dawo da su in kuma an ce armihim shine a hakikanin abin da yana wato jifan su da dutse kun ga shi kadai ne yace fama ziltu kadhalik ban gushe ba kamar hak ina a wannan hali atba'uhum hatta ma khalaqa Allah ta'ala min ba'irin min dhahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa khallaftuhu wara'a dhahri yace ban gushe ba haka atba'uhum nan atba'uhum ina riskarsu akwai bambanci tsakanin atba'a da ittaba'a a gun laraba in aka ce ittaba'a wani ya bi wani in kuma atba'a ne ma'ana ya bi shi kuma ya riske shi kamar da Allah madauki yake ce fa atba'a fir'aunu ko yawwa kun ga yace fa atba'a atba'a ya kawo atba'an nan sai ya riske su shi yasa har suka ce inna lamudrakun ma'ana ba kawai bi ne a baya daga nesa nesa ba bi kusa da kusa kana dab da mutum zaka kama shi shine bambancin atba'a ruba'i da kuma ittaba'a thulathi wanda aka sa masa hamza a yace hatta ma khalaq Allah ta'ala min ba'irin kai sai da ya zama Allah bai halicci wani raƙumi ba min zahari rasulullah daga cikin abubuwan hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙuman hawan nan kenan na manzo sallallahu alaihi wasallam illa khallaftuhu wara zahri sai face na sa su a bayana na dawo da su mun taho gida ma'ana gaba ɗayan raƙuman nan da suka sato sai da na kwace su in ji salamatu ibn al-aqwa ya kori waɗancan mutane da kibiya da jifan dutse da hannu har suka gudu suka bar waɗannan raƙuma ya ɗauko su ya dawo da su ko a ce ya koro su ya dawo da su wa kallau baini wa bainahu suka kuma sai face sun bar ni sun shi wato sun bar ni da su sun bar ni da su ba su kuma sake karɓa ba shi ne ma'ana kallau baini wa bainahu bainahu nan ya sa shi damirin mufrad saboda yana ishara ne zuwa ga zahar zahar kuma kun ga mufrad ne amma nan yana nufin dukkan su baki daya to yace thumma tabatu thumma atba'tuhum armihim wannan ma atba'tuhum ne a riwayar muslim ba ittaba'tuhum ba yau ku gyara a sa hamza akan alif ne thumma atba'tuhum armihim sannan nabi su dai armihim ina harbin su hatta alqaw akthara min 30 burda kai har sai da suka yi watsi da shine alqaw suka yadda tufa in an ce burda daga nan aka samu alburda wata tufa ce ko wani mayafi ko wani gwado wanda yake murabba square ne ba fadinsa da gefensa da tsawonsa duk ɗaya ne shine ake nufi da burda to saboda shine kayan da sukan yi wato mayafi ko gwado da shi su lulluɓa a jikinsu to sai da suka watsar da guda talatin wa talatina rumhan da kibiyoyi har guda talatin yastakhifuna dan su sauƙaƙe ma kansu nauyi su iya gudu cikin sauƙi domin wannan kayan za su yi musu nauyi mutum ana bin sa da gudu kuma ga kaya kaga in yana so ya tsira da ransa shine ya watsi da kayan dan ya samu damar gudu shine ma'anan yastakhifun ma'ana suna sauƙewa su rage wa kansu nauyi istighfafi kenan nan ba na renin hankali ba ana nufin suna kokarin su rage wa kansu nauyin kaya domin gudun ya musu daɗi Allah sa ana fahimta sai sai wala ya na shay'an ba za su yi watsi da wani abu ba kuwa in an ce taraha shine ka yadda abu ka tafi ba za su yi watsi da wani abu ba illa ja'altu alaihi araman min alhijarati sai face na dora alama a kansa alama ta dutse aram jam'in iram iram shine idan mutum ya yi wani abu akan hanya yana son ya dawo ya sake ganin wurin ko kabari na wani dan uwansa ya sa wata alama yadda wata ran zai zo ziyara a tattara 'yan duwatsu dan tsibi na duwatsu a gefe 'yan ƙanana haka shi ake ce ma iram jam'insa shine aram to duk abin da suka yi watsi da shi na burdan ne ko kibiyoyin tunda ya ce na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna biyo bayan mu sai in sa 'yan don a gane cewa ni ne na bi wannan hanyar kuma ga abin da na karbe daga wurinsu kada iska ta ɗauke wani abu shi ne abin da ke nufi araman ka fassara shi a alaman alamu wato yan alamu min alhijarati na duwatsu don me ya arifu ha rasulullahi sallallahu alaihi wa ashabuhu dan manzo Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbai su iya ganewa ya arifu ha nan ganewa ake nufi don su gane wannan kaya yana cikin kayan da na kwata a wurin waɗannan kafirai kuma ga alama nan na aje a kansu na wuce yace hatta atau mutadayiqan min thaniyati har sai da suka zo wata yar kuntatacciyar hanya thaniya ita ce hanya a tsakanin duwatsu shine thaniya mun ji akwai shi'ib to akwai kuma thaniya yawa duk ana duk hanya tsakanin duwatsu shi ake ce ma wannan da wancan din sai da suka go wani wuri kuntatacce ma'ana marar faɗi da wata hanya mai kunci a cikin duwatsu fajalasu ya tagaddauna sai suka zauna suna cin abincin rana aka fito abincin aka fito da abinci za a ci wajalastu ala ra'si qarni ni kuma na zauna akan wata fa da Hausa ai sunanta kenan ko fa in an ce fa dutse da yake gambabin nan kai a larabce in an ce karnin ana nufin dutse sagir munfasilin an aljabalil kabir ga babban dutse a ƙasansa kuma akwai wani ƙarami daban da wancan yadda za a iya hawa a huta a zauna shi ne bahaushe ke ce mafako yawa amma ya ake faɗi wannan faɗin ba fa ba ne ba kuma fa ba ne fa haka ake cewa kun san bahaushe ba shi da f ba shi da p ko ku sani ba haka wani malamin hausa yake gaya mai ce bahaushe faɗinsa ba f ba ce ta bature ba kuma p ba ce dai ta bature kamar yadda kuke cewa fura kaga ba fura ba ce ba fura ba ce to haka ake faɗin faɗin yauwa in ji hausawa to ya ce har sai da na zauna a saman irin wannan fa fasa'ida ilayya minhum arba'atun fil jabal wasu mutum hudu daga cikinsu suka hawo kan wannan fa wurina za su kawo hari kenan faƙultu sai na ce da su hal ta'rifuna ni kai kun san ni kuwa ana salamatu ibn al-aqwa ni ne fa salamatu dan al-aqwa la atlubu rajulan minkum illa adraktuhu wallahi ba ɗaya daga cikin ku wanda zan bi shi a nan gurin sai na kama shi wala yatlubuni fa yudrikuni babu ɗaya daga cikin ku kuma da zai bi ni ya kama ni yawwa in na bi ku sai na dirtse kowa daga cikinku babu kuma ɗaya daga cikinku da zai iya bi ni ya kama ni saboda bato guduna zai ce faraja'u duk suka tsorata sai suka koma kaga wannan saboda barazanar da ya musu fama barihtu makani ban bar wuri na ba in ce bariha ai taraka rahala fama barihtu makani ban bar inda nake din nan ba hatta ra'aitu fawarisa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yatakhallaluna shajar ban gushe ba daga inda nake sai da na hango wato mahayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taho da dawaki yatakhallaluna shajar suna shigowa tsakanin bishiyoyi ga wannan ta wannan bishiya wannan ta wannan bishiya saboda ga bishiyoyi wannan ta tsakanin bishiya shine ma'anan yatakhallalun suna shiga tsakanin bishiyoyi sun ratsa bishiyoyi suna tahowa fa'iza awwaluhum sai gashi sai naga ashe na farkon su shine al-akhram nan ya sa akhram kawai al-akhram al-asadi ne sai gashi al-akhram al-asadi shine na farko wanda na fara gani wa ala atharihi a bayansa kuma akwai abu qatadat al-ansari wa ala atharihi al-miqdad ibn al-aswad bayan abu qatadat al-ansari ga al-miqdad ibn al-aswad faltaqa abdurrahman wa akhram nan da ya takaita labari ne duk da ce riwayar dama abin nan mulakhasin riwayoyin ne ya hada guda wuri guda da lafazin sai ambata ma da yake da dan fadi a sahihi muslim fiye da haka shi abdurrahman wanne yake nufi yana nufin barawa abdurrahman al-fazari wanda ya je sato waɗannan ya fashin waɗannan raƙuma suka haɗu da al-akhram al-asadi da suka haɗu aka yi karan batta fa'aƙara bi abdurrahman farasahu sai shi a al'akram ya harbi dokin abdurrahman shi ne aƙara bi abdurrahman farasahu mun fahimci abin yauwa wa ta'anahu abdurrahman faƙatalahu amma kuma shi abdurrahman da ya faɗo daga dokin sai ya soki shi al'akram al'asadi sai kashe shi kun gane wani abin wata hawwala ala farasihi sai ya juyo kan dokin shi al'akram din ya haushi tunda shi nasa dokin ina yake al'akram ya kashe shi mun fahimci shi yasa larabcin a ƙara din ma'ana kashe dokin ba kashe mutumin ba kamar gashi wannan dama aqru na kashe dabba ai haka yake hatta cikin alqur'ani fa aqruha ko kisan dabba yau to shi ake nufi kun gane da wurin yake anan abdurrahman al-fazari shine suka karo da al-akhram al-asadi me ya faru kai al-akhram sai ka kashe dokin abdurrahman al-fazari sai ya fado da ya fado shi kuma sai ya samu dama ya soki al-akhram al-asadi kuma har ya kashe shi kaga kenan tunda su biyu kowa akan doki yake yanzu wanda doki ne mai rai dokin al-akhram sai abdurrahman al-fazari shi barawan sai haye dokin al-akhram al-asadi daga cikin sahabbai kun gane insha Allah um ina ne yace walahiqa abu qatadata bi abdurrahman shikenan kuma ana cikin haka sai abu qatadata al-ansari wanda yake bayan al-akhram al-asadi din sai ya hadu da abdurrahman al-fazari fata'anahu faqatalahu abu qatadata ya soki shi abdurrahman al-fazari har ya kashe shi kun ga yanzu ne jagoran satar ko fashin an kashe shi yanzu abdurrahman al-fazari wani zai sha yaya kuma ba musulmi bane kuma abdurrahman suna abdurrahman mashhuri ne a gurin su suna yi yau saboda suna sun san abdurrahman mun gane ko suna akwai daga cikin larabawa da suke faɗin sunan ar-rahmanu a cikin sunayen Allah kuma suna ta'abidin sunayen su gare shi wa shi ne sai menene wa walla ko alƙaumu mudbirin sai sauran mutanen kuma suka juya bayansu suka gudu suka juya baya suna gudu fatabi'tuhum sai na bi su har yanzu dai a'du ala rijli ina gudu akan kafata salamatu bin akwa ana faɗi cewa yana cikin mutanen da Allah ya hore mai iya gudu shi yasa ya tsere ma sauran sahabban yana bin waɗannan mutane har ya riske su da jifa da kibiya da jifa da dutse ya kori waɗannan mutane hatta ya'dilu haka ne ko qabla ghurubi shamsi ila shi'bin fihi ma'un har suka karkata shine ya'dilu suka koma kafin rana ta faɗi zuwa shi'ib wata hanya tsakanin wato duwatsu akan hanyar nan akwai ma'un akwai wani ruwa yuqalu lahu dhu qarad ana kiransa dhu qarad shine wannan dalilin da yasa aka sama wannan yaki suna mene dhu qarad li yashrabu minhu dan su sha ruwa a wannan rijiya ko ruwan da ke wannan guri wa hum utashun alhali suna cikin kishi sosai a fa ajlaytuhum anhu sai na kore su daga wannan ruwan shi kansa ban bari sun sha ba fama zaqu qatratan minhu babu ɗaya daga cikinsu da ya kwankwaci ya kwankwali wato ya kwankwaɗi ko ya sha ko ya ɗanɗani ma wato ko da ɗigon ruwa guda ɗaya wala hiƙani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal khailu asha'an ina nan a wannan hali ni kaɗai ɗin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da alkhailu wato dawakin da masu hawa doki din wana da sauran sahabbai dai akan doki suka hadu da ni suka riske ni a sha'an lokacin sallar isha'i fa qultu sai nace ya rasulullah innal qauma utash mutanen suna tsananin yunwa a cikin suna tsananin kishirwa a cikin kishi suke falau ba'athani fi fi mi'ati rajulin istanqaftu ma indahum min as-sarh yace wallahi da zaka tura ni da ni da mutum ɗari kawai yanzu mu bi su to sai na kwato sirdin da kowanne ɗaya daga cikinsu yake kai shine asar nan yana nufin sirdi ma'ana su kansu za a kashe su kuma mu kwato sirdin ma da suke kai na dawakinsu duk mu dawo da shi ma'ana ƙarin ganima akan abubuwan da muka kwato namu sannan sai wa akhaftu bi a'naqil qaumi kuma in sassare wuyan sauran jama'a zan maka wannan faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi yabin al'akwa ya kai ibn al'akwa malakta fa'asjih ka riga ka hau sama ma'ana kai ne a gaba ma'ana kamar abin da suke nufi da wannan malaktan ka yi sarauta wannan allafazin kenan amma suka ce abin da ake shi ne ƙadirta ka samu iko ka samu iko a kansu yanzu kai ne a sama ka ci nasara a kansu fa'asjih don haka kai afuwa mana kyale su su tafi shi ne fa'as jih kun fahimci wannan ai asalin asijaha shi ne asuhula shi ne ma'anan asijaha sijaha ana ce mutum sijaha idha kana sahlan mutum ya zama mai saukin hali a larabci ana kiran shi wato da wannan sijah ma'ana dai ka riga ka samu iko a kansu ka ci nasara a kansu to kai afuwa mana ka yafe musu kyale su rabu da su su tafi sun makala sannan sai ke cewa innahum la yuqrawna la yuqrawna al'ana fi ghatafan a yanzu ane musu hidimar baki a ghatafan daga qarad daif qira shine ma'anan ka sauki bako ka bashi abinci to shine nan la yuqrawna a yanzu dinnan ina sa ran mutanen kabilan ghatafan su ai kabilan ghatafan inde ba ku manta ba hmm kun manta a baya ai mun karanta lokacin yakin ahzab su wane ne rundunonin da suka hadu aka yakin ahzab da su yakin rundunonin nan akwai quraishawa a gefe guda su ne mutanen makka akwai yahudawa a gefe guda akwai kuma ghatafan wannan babbar kabila wanda har su suka zo da mutum dubu shida ko duk kumanta to waɗannan a kabila sai shine yake cewa waɗannan yan kabilan fazara din tunda aka koro su suka gudu kuma har an je yanzu an kwato waɗannan aika kyale su ba sai mun bi su ba domin yanzu suna gun yan gatafan kuma har ane musu hidimar baki an an sauke su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan kar a tsokano wani abun kuma yanzu babba mu saurara lokaci zai zo za a zo kan wani kun ga dabara ce ita ma ta yaki to yace wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin har yake cewa khairu fursanina al-yawm abu qatada fiyayyen mahayanmu wanda ya fi kowa a cikin waɗanda suke kan dawaki mayakanmu na doki yau shine abu qatada al-ansari saboda me domin shine ya kashe abdurrahman al-fazari wa khairu rijalatina fiyayyen kuma masu tafiya da kafa a cikinmu yau salama shine salama ibn al-akwa saboda shi kuma me duk abin da aka yi nan a kafa yake ya biyo su da gudu har ya same su ya kuma kore su shi kadai wa atani sahmaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya bani rabo biyu na ganima da aka samu sahmul rajili wa sahmul farisi raban mai tafiya a kafa da kuma rabo na mai hawa doki wa ardafani wara'a wara'ahu wannan yayi lalle ya samu gata da yawa na farko kun ga banda wancan abin da yi tunda dama bai samu shahada ba ba a kashe shi ba amma ya samu kalma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira shi da lafazin alheri wa khairu rijalatina salama wannan ko ita ta isa yabo ga wannan bawon Allah da kuma abin da zai samu a dama bai rasu ba sai shekara ta wajen 72 ma bayan hijira ya dade salamatu bil akwa bai rasu ba sannan yace wa atani sahamaini kunga kuma aka bashi rabo biyu na kayan ganima rabon matafiyi da kafa da kuma rabon wanda yake tafi akan doki kuma ƙari abu na uku wa ardafa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye ni a bayan raƙumarsa ba wai ya sa ni ina tafiya a tawara a wanawar raƙumin muna tafi ina bin bayansa ba a'a ya ɗora ni ya goye ni a bayan raƙumi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wara'ahu ala al-adba akan al-adba al-adba ɗaya ne daga cikin sunayen al-qaswa ana ce mata al-adba ana ce mata al-qaswa ana ce mata al-jad'a duk kuma waɗannan kalmomi ne guda hudu duk ma'anarsu ɗaya ma'anar asalin al-qaswa ana nufin raƙumi wanda yake kunnanta an ɗan yanke wani abu shine alƙaswa daga ƙasu ƙasu shine ƙafa al'adba shi ma raƙuma wadda yake an yanke wani abu domin al'adu ma'ana daga ƙatsau shi ma yake kamar yadda aljada'a shi ma bi ma'ana alƙat'a dukkan kalmomin nan uku ma'anarsu ƙatsau kuma duk ana kiran wannan raƙuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ko taguwa kamar da muka saba faɗi da hausa taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta uku ana ce mata qaswa ana ce mata jad'a ana ce mata mene adbah ayo adba tana da kissoshi da malamai suka ambata asira daga cikin kissoshin kasancewar ita wannan raƙuma ko taguwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta shahara da cewa ba a rigata in ana tsere da wahala a rigata shine wata rana wani balaraban ƙauye aka yi tsere sai ya tsere wa alƙaswa ko al'abba ko aljada'a shine sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ya ɓaci suka ji haushi ya za a yi balaraban ƙauye ya zo da raƙumar da hatta fita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gudu shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a lokacin innahu la haqqun ala Allah idza alla yarfa'a shay'an hatta wada'ahu yace haƙi ne akan Allah subhanahu wata'ala mana haƙi ne na Allah duk wani abu inda na duniya ne aka daga shi har ya kai sama to sai ya sauko da shi ƙasa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sakamakon wannan wannan magana ne ta sahabbai akan wannan dabbar ko taguwar shine ya faɗi wannan hadisi din daga nan kuma malamai suka dauki wannan darasi babu wani abu in dai abun duniya ne ko mutum duk girman mutum ko sarauta ko wani mulki ko wani shugabanci mutum ya samu in dai harkar duniya sai ba ta addini ba to sai ya faɗo wata rana ba shi bane banda lamarin da ba na addini ba na banda lamarin da yake na addini shi kuma Allah maɗauki ya keɓance shi ba haka yake ba mutum mai addini da darajarsa da ƙimarsa da ilimi ba kwa jin an ce wata rana an bi gidan wani malami an sace masa iliminsa ko ba a satar ilimi amma in dai abin duniya ne duk yadda mutum ya kai to wata ran sai ya dawo ya rasa shi babu kuma duk yadda ake fi ku zuzuta mutum akan wani abu na duniya ko ya iya shi ya kware wani abu in dai na duniya ne to wata ran sai ya faɗo sai wani ya yi breaking record ɗin da shi ma ya sai a ce yau wani ya faɗi wani ne ya satin sabuwar record ko ba haka ba ne to wani shi ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kar ku damu ai lamarin tseren raƙumi ko raƙuma da ake yi menene lamarin addini ne ko na duniya ba na addini bane lamari ne na duniya don haka wata dan an ce wani yau an tsere masa abu kaza kare dame ku ku duba yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai a rayuwarsa lamarin addinin nan shine sama shine fi komai muhimmanci lamari ko in dai har duniya ce za ga bai damu da ita ba shi yasa har al-Imam al-Bukhari da ya kawo wannan da wannan ma ya tarjama a cikin sahih Bukhari ya kawo wannan cewa ma rafa Allahu shay'an min ad-dunya illa wada'ahu Allah bai bai taba daukaka wani abu na duniya ba sai face ya aje shi wata rana ya sauke shi in dai harkar duniya ce don haka dan shi yasa har malamai suke kafa hujja da wannan hadisi dalili akan wato muhimmancin gudun duniya mutum kada ya damu da wani abu na duniya ya sa shi a idansa ya dame shi ya ta hankoro akan ya same shi kar ya fifita duniyarsa akan addini daga cikin kissoshin kuma har yanzu da take da alaka da wannan taguwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana shi ma wannan da yana nan a cikin sahih bukhari a wasu mushrikai sun zo gefen madina ita wannan taguwa ta fita kiwo sai suka kawo hari su mushirkan suka kwace ta suka tafi da ita da wata mata mai kiwo a bayan gari da kuma dai wasu jama'a aka dauke su a matsayin bayi to lokacin matar a cikin dare jama'a suna bacci ana ana irin hutawa din nan a hanya sai ta farka tana bin raƙuma tana ƙoƙarin ta samu wanda za ta hauta gudu duk wanda ta taba sai ta ji yayi kuka har ta zo kan wannan raƙuma ta taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta taba ta sai ta ji bace kuka ba sai ta ja ta ta sulale ta haukanta ta dawo Madina to akan hanya shine har take cewa ta yi alwashin in har ta dawo Madina ma'ana in har Allah ya tsere da ita lafiya lau har ta dawo Madina kalau to ta yi alwashin za ta yanka wannan ta soke wannan taguwa ɗin ba ta san wacce ce ba ita dai kawai ta hau taguwa to tana zuwa madina sai ta duba bayan ta sauka hankalinta ya dawo jikinta ita matar sai ta duba sai ta ga ashe taguwar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam shine ta koma wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ai gashi alqaswa ta dauko ga abin da akai ga abin da akai amma kuma ga alwashin da ta dauka to shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bi isa ma jazaitiha tir da wannan sakamako da kika yi mata kuwa annabi sallallahu alaihi ya ce a bashi kayansa shine har al-imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan hadisi a matsayin cewa duk mutumin da ya ga dukiyarsa wadda kafirai suka karba ta ganima kafirai sun kwashe ta a matsayin ganimar su su mun gane idan musulmi suka sake kwato wannan dukiyar ta dawo to in ya ganta kafin a raba fahu a haƙƙo biha tasa ce zai iya karɓar kasa ce a bani kayana saboda wannan hadisi din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan raƙumarsa ko taguwarsa daga wannan mata din to shine har wannan shine asalin kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nazara fi ma la yamliku ibnu adam wa la nazara fi ma'siyah kun san wannan hadisin aya babin alwashi ko so sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu alwashi cikin abin da mutum bai mallaka ba mutum yana alwashi ne ya ce zai abu kaza amma cikin dukiyarsa amma duk abin da ba naka ba to baka alwashi ko ba kance akan cewa za ka yi abu kaza da shi muddin baka mallake shi ba haka nan kuma haramun ne mutum ya yi bakance fi ma'asiyatin lahi a saban Allah to mu je wannan kenan to shine sai ke cewa wa atani sahmaini wa sahma sahma ar-rajuli wa sahma al-farisi wa ardafani wara'ahu ala al-adba raji'ina ila al-madinati yace har muka dawo zuwa madina akan wannan taguwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istamala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala almadinati fi hadhihi alghazwati ibn ummi maktum abdullahi abdullahi ibn ummi maktum shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai kula wato da madina a wannan fita da yayi wa aqada liwa'a lil miqdad ibn amr ya kuma wato kulla tutar yaki yabewa al miqdad ibn al-aswad kamar da ake cewa amma dai asalin sunansa ibnu amrin amma ana ce masa ibnu al-aswad shine wancan dai da muka je a cikin wato kissa din ba wani bane daban al-miqdad ibn amrin shine al-miqdad ibn al-aswad al-aswad din sifa ce ga ta abin nan mahaifinsa saboda yana da duhu duhu amma asalin mahaifin sunansa amrun ba al-aswad ba ghazwatu khaybar to sai kuma zancen yakin khaybar Allah sani kuna ganewa masu littafi kuma yau mun bi kalmomi haka da yawa ko baki Allah sa kuna dan rurrubutawa in ba haka ba ba za ka gane abin da ake cewa ba ko da ka zo muraja'a daga baya ghazwatu khaybar yakin khaybar wa wadi al-qura da kuma yakin wadi al-qura wannan shi kuma a watan muharram a shekara ta bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ومزارع على بعد ثمانين ميلا من المدينة في جهة الشمال قالين خيبر نين ينا بامو لابارين خيبر ني قالين خيبر قاليني ببا ينا دا كتنغا أي كوغانوا ومزارع دا قونكي على بعد ثمانين ميلا سكانن سدا مدينة آه ميل tamanin ne mil na larabawa a yanzu kilomita 167 tsakanin madina da khaibar a fi jihati shamal gefen wato arewaci arewacin garin madina in kai arewa daga madina to anan khaibar shi yana jin makamanta mun yi magana a baya wahiyal ana qaryatun fi manafiha ba'd al-wakhama a yanzu wata alkarya ce babba nan karya ba yana nufin wato dan kauye ba domin gari ne har yanzu babban gari a gari ne fi munaqiha ba'd al-wakhama wanda yake yanayin garin munaqi ana nufin climate yanayi na gari akwai wakhama akwai kazanta haka ma'ana gari ne da hatta iskar wurin tana da wahalar shaka ba daɗi ba daɗi daɗi sosai shine wakhama sababul ghazwa sababin wannan yaƙi yace walam matma'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min aqwa ajnihatil ahzab thalatha yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu natsuwa daga bangare daya mafi karfi daga bangarori guda uku na rundunonin waɗanda aka yi yakin ahzab da su su ayi na ambata mana gashi ya faɗa cewa huwa sune quraish wato quraishawa na biyun su ne wa yahudawa na ukun kuma su ne ghatafan to yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu aminci daga bangaren quraishawa wanda su ne kuma aqwa jana wato in an ce jana yana nufin wing bangare wato me yake ce masa fiffike shine dai dama da Hausa ko to amma nan bangare zaka fassara kamar da dai ana zancen yaki ne ai harkar yaki akwai wing ake ce sai akwai wing commander to shine abin da shugaban janahi to wannan abin da ke nufi kenan da wannan janahi to yayin da ya riga ya ci ya samu natsuwa a ɓangaren wato ya su ƙuraishawa wanda kuma su ne mafi ƙarfi wa amina minhu tamaman ya samu security daga ɓangaren su babu zancen yaƙi ba da sulhun hudabiya bayan sulhun hudabiya da aka yi arada an yi hasiba aljanahaini albaqiyaini sai ya yi yunkurin ya azabtar da ya yi uquba ya yi muhasaba shine ma'anar yuhasiba ya rama akan waɗannan ɓangarori guda biyu da suka rage su ne al-yahud wa ƙaba'il najd shi ne yahudawa da ƙabilun najd su ne ghatafan hatta ya timmal amnu wassalam har a sami security cikakke da zaman lafiya wa yasudal hudu a samu natsuwa fil mintaqa a wannan area mintaqa ake cewa ba mantika ba mintaqa wa yafraga al-muslimuna من الصراع الدامي المتواصل في تبليغ رسالة الله والدعوة إليه كما دوم مسلمين سكبتا دقا واتوانا الصراع الدامي كوكوا تجيني معنا يكي يكي دا أكي المتواصل واندا باتا ينكيوا دا أكا ددي أنا يي wadda domin za ta ba su dama su kai saƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma su yi da'awa zuwa gare shi walamma kanat khaybaru hiya wakratu dassi wata'amuri yayin da wannan khaibar dinnan garin khaibar dinnan shine wato sheka wadda a cikinta ake yin cushe da kuma haɗin kai da makirce-makirce daban-daban tsakanin kafirai mun san yahuda su ne hedikwata a duk inda aka ce ana neman inda za a yi plan na a cuci wasu al'umma da wahala a yi wani abu wanda ba tare da shawarwarinsu ba za su ba da shawara ko ba a ƙasarsu ba ko da ba za su rasa wani abu ba musamman abin na da alaƙa da musulmi to za ga cewa su ne za su ba da wurinsu za a zo a yi mitin za a yi tsari duk yadda za a cuci al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam to a wannan karan ma abinda asalin isharar kenan da yake yi su ne wakar in an ce wakar shine sheka sheka wadda take ta tsuntsu yau shine abin da ake da wakra wakratu dassi nan ne wato shekar da ake buya a nan za a yi cushe-cushen da za a yi a nan kuma za a yi wato haɗin baki shine ta'amuri connivance da conspiracy shine duk ake nufi ne da ta'amuri a wa markazu listif zazatil askariya nan ne kuma markaz har yanzu hedikwatar da ake haɗuwa a yi tsokane-tsokanen da za a yi shine istifzazi na yaƙi wa ma'adini at taharushat nan ne kuma ma'adini wato kamar maɓuɓɓuga da za ka ce ta dukkan wani wato hari da za a iya kawowa in an ce ta harro shi shine a kai harin tsokana a ga ƙarfi a harin gwada ƙarfi dai shine ta harro shi wa itharatul hurubi da kuma zaburar yaƙi da haifar da yaƙi da tsokano yaƙi nan ne hedikwata kanat hiyal jadiratu tunda ku haka ne to ita tafi cancanta bil tifatil muslimina awwalan musulmi su fara waigowa zuwa gare ta ana fahimta amma kaunu khaybar bi hadhihi sifa amma kasancewar khaybar tana da wannan sifa din fala nansa mun sani ba za mu manta ba anna ahla khaybar cewa ma abu mutanen khaybar humul ladina hazzabu al ahzaba didda al muslimin sune suka kakkasa suka tattara waɗannan wato rundunoni da suka yaƙi musulmi a wancan lokaci a yaƙin ahzab wanda ya gabata muka yi magana a kansa wa atharu bani quraidata alal gadri wal khiyana su suka ziga yahudawan banu quraiza da suke garin madina mun gane wannan su suka ziga su har suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa yarjejeniyar da suka yi har abun da ya faru ya faru wanda kun san abin da ya auku zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sa'ad ibn mu'adh ya bada shawarar me za a yi wa yahudawan banu quraiza kuma ya bada umarni aka yi mene aka kashe su to su me suka yi ba su suka yaudara ba suka ba da goyon baya bayan sun yi alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su taimaka wa kafirai ba sai suka zo suka taimaka musu a yakin ahzab shine da aka gama yakin ahzab bayan an sha guguwa da iskan nan da ta kore mutanen ghatafan da quraishawa lokacin mai aka sai aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawa daga yakin ahzab yace kada ɗayan ku ya sallah sai abunu quraiza shine aka yi wancan abin da aka yi to waɗanda suka zuga banu quraiza suka yi wannan waye mutanen khaibar ne yahudawan khaibar ne suka zo suka samu shugabansu ai ai kuma ta ba al-asad suka same shi a gida suka ce mun zo maka da bishara yake shi a kun zo mun ne da bala'i duk ba kuma wannan labarin ba to wanda suka zuga su dinnan ai su ne wannan don haka ashe yahudan banu a yahudan khaybar sun cancanci a kawo musu hari thumma akhadhu fil ittisalati bil munafiqin kuma sannan su ne dai har yanzu suka rika saduwa suna aika labarai da kuma wato haduwa dai ta sirri da munafikai munafikai waɗanda su ne at-taburul khamis su ne me at-taburul khamis me yawa a wace munasaba muka yi zancen wannan a can baya lokacin muka yi maganin munafikai amin ambaci wannan tam din ko ko mustalah da ake amfani da shi yau ana ce musu fifth column wato ma'ana na ba mu labarin tarihin yadda sunan ya samu ko a yakin spain a can baya lokacin da aka yi ma'ana dai ka samu wasu wakilai a cikin abokan gaba suna aiki da fikira irin taka suna taimaka maka kai kana waje yadda idan ka zo za ka kawo hari cikin gari dama kana da waɗanda sun shirya maka sun buɗe maka hanya shi ake ce ma waɗanda ake kira at-taburul khamis tam ne na turanci ake kira kamar da ake kiransu fifth column ita fil mujtama'il islami duk inda ka samu musulmi inda da munafikai to su ne wannan fifth column su ne waɗanda za su share hanya ga waɗanda ba musulmi ba su ba su damar su ce ga yadda za ku biyo ga yadda za ku biyo ga ta inda za a ci yaƙi akan musulmi in dai ka samu munafiki to zai bada wannan shawara zaka ga yana hada kai da waɗanda ba musulmi ba kuma ba dan komai ba sai dan a cuci musulmi da addinin su Allah mu dauki ya sauke to shine sai yake cewa wa bi ghatafan kuma sannan da ittisalin da suke da ghatafan wa arabil badiya da larabawan wato bayan gari ko ƙauyuka aljanah athalith wanda shine bangare na uku min al-ahzab daga cikin wato al-ahzab wa kanu hum anfusuhum yatahayyuna lilqital su wannan mutanen khaybar in dama can a shirye suke sun san za a zo a yake su sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale su ba suna jin labarin yayi sulhu da yan uwansa na asali na jini wato larabawan quraishawa to sun san cewa magana kuma za ta juyo kansu don haka a shirye suke wa sai ce fa alqaw bil muslimina haka ne yau fa'alƙau musulmina bi ijra'atihim hadhihi fi mihanin mutawasila sai suka jefa musulmi da wannan shirye-shiryen da musulmi suke yi wato a cikin bala'i iri-iri ma'ana suka jefa musulmi da wannan irin tsare-tsaren da suka yi kunga sun jefa musulmi cikin jarabawa mutawasila wadda take ba ta yankewa yau wannan gobe wancan hatta wadda'u khittatan har sai da suka tsara wani plan shine khutta lirtiyalin nabi sallallahu alaihi wasallama kaga rashin hakuri ko ince kai tsabar hakuri a gun yahudi da kuma rashin sallamawa duk plan din da suka tsara za su yi to suna da hakurin za su iya maka hakurin shekara 300 akan su cin burin su an yi wancan ya faɗi an yi wancan sun faɗi amma suna nan sai gashi yanzu suka sake tsara wani tsarin don su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan iktiyalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa iza adhalik ittarra almuslimuna a gefen haka in an ce iza shine fi muqabili dalika wato a gefe guda na wannan kuma tare da haka ittarral muslimuna musulmi suka kuntata suka kai ga tilas ne ila an ila bu'ufin ko ittarra ila bu'ufin mutawasila su ma suka rika aiko sako daban-daban don me ila alfatki bi ra'si haula almutaamirin mutaamirin dan a wato kashe shugaban waɗannan mutaamirin waɗanda ake kulla makirsi tare da su misal sallam ibn abil huqaiq misali a salam kai ba sallam ba salam ibn abi al-huqaiq mun san wannan suna na salam asalinsa salam kamar da malam ibn salah yake ambatawa din da kaga sunan salam wannan to salam ne banda wasu mutum biyar da ya ware a ciki daga cikin su akwai abdullahi ibn salam akwai kuma wannan salam ibn abi al-huqaiq daga cikin yahudawa wa asir ibn zarim ne ko da kuma asir ibn zarim yace walakin alwajib ala almuslimin idza haula alyahud amma dai abin da ke wajibi akan musulmi dangane da waɗannan yahudawa kana akbar min dalika yafi wannan abun girma ma'ana babban abu shine a dan kofi wannan makirci na yahudawa a kawo shi karshe a rufu a ruguza su baki daya ruguzawa ta ƙarshe ya zama cewa babu wani makirci da za su sake wa musulmi a wancan lokaci wa inna ma abta'u haka ne ko wa inna ma abta'u fil qiyam bi hadha wajib sun jinkirta dama aikata wannan wajibin ne li anna quwwatan akbar wa aqwa wa aladd wa a'nad minhum wa hiya quraish kanat mujabahatan ko mujabihatan lil muslimin wannan duk zancen da yake yi me yake so ya faɗa abin da yake faɗa shine waɗancan abubuwa da dama yahudawan khaibar suka kukkulla wa manzan Allah sallallahu da sahabbai da musulunci don su ga ƙarshensa ko su sa a kashe manzan Allah sallallahu ai makirce makirce ne daban-daban ko ba lokaci ɗaya akai ba an yi wannan an yi wannan an yi wannan to shine nan malami ke faɗa cewa dama can ya kamata a ce musulmi sun tsaya sun lankwame yahudawan na khaibar lokaci guda a gama da su amma sun jinkirta suka rika yin irin waɗannan a kashe wannan ɗaya shugabansu a kashe wata shugabansu daga baya don sun san cewa suna tunkarar babban ƙarfi shine ƙurashawa lokacin da suka gama da shi to za su dawo kan wannan mun fahimci abin to shine abin da yake cewa a yace li anna quwwatan domin ku akwai wani ƙarfi aqwa da shi yafi ƙarfi wa aladdu wajen husuma shi yafi tsanani wa a'nadu wajen ƙarfin zuciya da girman kai shine inadi girman kai mai tsanani shine a'anat minhum fiye da su waɗannan yahudawan wa hiya quraishun sune quraishawa kanat mujabihatul muslimin suna nan suna fuskantar musulmi don haka a bari a gama da su sannan sai a dawo falam man tahat hadhihi al mujabaha yayin da wannan confrontation din ya kare tsakanin mushrikai quraishawa da musulmi safa al jawu shikenan yanayi ya budu ya tsarkaka gari yayi warai limuhasabati haula'il mujrimin dan ai muhasaba ayi ba wa waɗannan sakamakon su su waɗannan mujrimai wato yahudawa waqtaraba lahum yawmul hisabi kuma ranar wannan hisabin nasu ya kusa gashi ya zo shine abin da zamu ji insha Allah a darasin mu na gaba akan sa zamu tashi ya akai wannan yaki na Khaibar yaya ta ina musulmi suka fita me aka yi kuma menene sakamakon wannan yaki din da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna fahimtar abubuwan Allah kuma ya sa mu ƙara samun darussan da suke ciki mai amfani da su Allah ya taimake mu ya ba mu ilimi mai amfani a ilimin da zai ja mu zuwa ga tsoron Allah tsoron Allah da zai ja mu zuwa ga aljanna Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah biya kowa bukatunsa na alheri Allah ya baiwa marasa lafiya lafiya Allah kuma ya ji kan waɗanda suka mutu daga cikin al'ummar musulmi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الحمد لله الحمد لله